أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na sharhu sunna lil imam al-barbahari inda yau insha Allah ta'ala za mu yi darasi na sha biyu a cikin wannan littafi a sati da ya magana da ya gabata mun tsaya muna bayani akan abin da ya shafi gidan aljanna dalilin malan da ya kawo daga cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a dole ka yi imani da cewa aljannatu haqqun wan nar haqqun wa annahu makhluqatan dole ka yi imani ka yarda cewa aljanna gaskiya ce akwai ta wuta gaskiya ce akwai ta wa'annahuma makhluqatani dukkansu halitta ne na Allah aljannatu fis sama'i sabi'a aljanna tana saman bakwai wa saqafuha al'arsh murhin samanta bi ma'ana rihinta shine al'arshin ubangiji wannaru tahta al-ardi sabi'a ita kuma wuta tana kalkashin ƙasa ta bakwai as-sufla can ƙasa ke to dukan su kuma makhluqata ne halitta ce ta Allah qad alima Allah ta'ala adad ahli al-janna hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya san adadin waɗanda za su shiga gidan aljanna ya san su wane ne aljanna kuma da wa zai shige ta kuma haka wa adada ahalin nar wa man yadkhula haka Allah subhanahu wataala ya san adadin yan wuta ya san wanda zai shiga la tafniyani abadan ba sa karewa hal abada baqa'uhuma ma baqa'illahi abadal abidin yanda kai imani cewa Allah subhanahu wataala ba shi da karshe to haka wuta da aljanna ba su da karshe sai ke cewa wa daharar dahiri wa adam alaihi salam kana fil jannatil baqiya al makhluqa kuma annabi adam alaihi salam a warfan al'amari yana cikin gidan aljanna ne fa ukhrija minha ba'da ma asa sai aka fitar da shi bayan wani kuskure da ya aikata kuskuren kuma ya zo a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin cikin suratul a'raf Allah ke ce ma annaba Adam gashi nan gidan aljanna ku shiga kai da matarka amma da sharadi guda wala taqraba hazihi shajara kawai abin da ake bukata a gare ka kada ku kuskura ku taba wannan itaci a aljanna itacen da ke da a gidan aljanna ba magana dan adam ya san adadin su bane ba la ya'lamuha illa Allah babu wanda ya san adadin yawan itacen gidan aljanna sai Allah yau ko nan duniyar nan babu wanda ya san adadin itacen da suke duniya din na'urar da ke da kwai ta kare bincikinta ta kare kakalanta ta yi kaɗan ta ce ma ga adadin itatuwan da ke da kwai a duniya babu saboda fitowar ta ba sinyal take yi ba wanda za a yi koshi a ce an sami itaciya guda ta tsaru kai ko adadin mutanen duniya kullum tsammahani ne ake babu ta yadda zai a baka exa a ce ma ga adadin mutanen duniya a wannan sa'ad da muke ciki a ce ma ga adadin mutanen da suke duniya saboda a kowane minti an aihu wani wani ya mutu kuma ba daidai suke tafiya ba mutuwar tasa da aihuwar tasu to haka itatuwa to duniya wannan wanda talakan dan aljanna ne ma za a ba shi duniya sau goma za a rubunya mai duniya kamar duniya su goma a bashi to a gidan aljanna annabi adam annabi guda a gidan aljanna duk itacen da ke da kwai wanda sun lullumka na duniya limkin wa limkin sai aka ce mai abu ɗaya ne ba a so ka yi icce guda ne ba a so ka daba kawai amma ko ni ka tafi icce guda kawai annabi adam yana rayuwar shi lafiya lau ba ruwan shi da ita mu fa wasu wasu lamu ba shaidan sai shaidan ya zo har wasu wasu sai ce ma na haku ma rabu kuma abinda ya sa ubangijinku ya hana ku je ku taɓa wannan itace ba wani abu ba ne ba illa an ta kuna malakai ne a ta kuna min alkhaliki ba a so ku zama kuma mala'ika kamar da kaga mala'ika wannan suke yawo kai ma ba a so ka zama mala'ika saboda kana ci mala'ika za ka zama kuma kana cinta wannan ita ce har abada za ka zama gidan aljanna wa qasama kuma inni lakuma laminan nasihin sai musa rantsuwa yace wallahi da gaske nake nasiha ce nake muku ta hankali nake muku wallahi ku je ku taba kawai suka je suka taba suna taba fabadat lahuma sau'atuhuma wa tafika yakhsifani alaihima min warqil janna sirrin su kawai ya bayyana eh ga suna neman itatuwa na gidan aljanna domin su kare sirrin su dalilin wannan laihin da annabi adam yayi an ce ma an ce mai ke taba wannan itace ya taba dalilin wannan abin aka fitar da shi daga gidan aljanna aka kawo shi cikin duniyan wannan sai aka aihe mu ma a duniya amma inda ba dandan ba damuwa muna can to kawai wannan abu ya faru sai ga mu koma ka faɗo cikin duniya amma kaga asali ga abin yadda yake to haka Allah tsara abin shi an tsara ne dama ta duniyan nan annabi adam zai sauko amma sababin saukowa shiga shi kenan inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa shi wa shaytan dan adawa mu ne na asali dan adawa dan dan adawa dan adam ne na asali eh na gaske da gaske ki adawa ki kuma ya niya sai ya halaka mu sai ai takalan dole to annabi adam da aljanna yake kuma mai imani cewa daga ba a kwato shi da nasi na alkur'ani da girma sai malai ci gaba da cewa wal imanu bil masihi dajjal da imani da kuma al masih ad-dajjal masihu ad-dajjal wannan dujal inda wanda muke neman tsari a wajen Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin shi a ƙarshen kowace sallah Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal to mi iman da cewa akwai shi ka ce babu shi tsare ta hadisi ne za ka yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa akwai dujjal kuma a ƙarshen duniya zai zo kuma in ya zo yana da fitina mai tsananin gaske saboda dujal ya ga dama yanzu ya ce a yi ruwa a yi ɗan uwanka ya mata ya je kabarin shi ce tashi tashi na wani naka ya mutu zai je kabarin shi ce mai tashi ko mutumin tashi kana bukatar kaza abinda kawai kasan Allah ne ke shi kawai dujal sai ya zo don saboda yana da fitina sosai kawai sai ya aikata ma wannan abin don ka yi da shi to yana da fitina sosai to dole mu imani da shi kuma ba wani halitta ba ne daban ɗan adam shi dujal ɗan adam ne ba wata halitta ba ce da wa ya fil yahud kuma daga cikin yahuda zai bayyana wa ya taba'ahul yahud kuma yahuda su ne mabiyan shi na hari wa huwa al-mahadiyyul ladhi yantaziruhu al-yahud mu muna jiran mahadi na musulunci wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ba mu labarin shi mai sunan Muhammad bin Abdullah aka sunan shi irin sunan manzo sallallahu alaihi wasallam gare shi to su mahadin su shine dujal yahudawa kenan yace li anna al mahadiyya kullun yad'ihi al yahud yad'unahu wa mahdiyuhum huwa al masih ad dajjal shi mahadi abu ne tabbatacce cewa akwai wani bawan Allah mahadi da zai zo a ƙarshen lokaci a ƙarshen duniya to kowace al'umma tana ƙoƙarin ta ma kanta ikirarin cewa tana da mahadin da take jira su yahudawa mahadinsa shine dujal su 'yan shi'a su ma suna da mahadinsu wanda suke jira kamar da suke faɗa suke cewa daga zuriya ta Hussein shi wannan mahadin zai bayyana su ma ahlus sunna ko kuma mu ahlus sunna wal jama'a mu ma muna da mahadi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin cewa zai su a hadisai sahihai ko mutawatirai kuma wa huwa rajulun min baitir rasul sallallahu alaihi wasallam wa min ali al-hasan bin ali amma wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari shi daga cikin iyalan gidan hassan dan aliyu bin abi talib zai zo wannan shi ne mahadi wanda ahal suna wal jama'a suka yarda da shi dalilin tabbatuwar shi a cikin hadisai ingantattu mutawatirai daga zuriya ta hassan su kuma 'yan shi'a daga zuriya ta husain su kuma yahudawa dujal shi ne mahadinsu yana zauwa fi akhir zaman ya ce wa bayi ahul musulmuna wa yi jahidu fi sabilillah idan ya zo shi mahadin na gaskiya musulmai za su mai mubaya kuma za a shiga jihadi saboda Allah wa yabla'ul arda adalan zai shugabanci duniya kuma ya cika ta da adalci wa yusalli bil muslimin kuma zai zama shi ne mai sallah ga musulmai kenan shugabansu yace wa bainama hum kadhalik idh kharaja al-masih ad-dajjal ana cikin wannan hali sai masihu dajjal zai bayyana fala yazalu almuslimuna fi ana'in minhu hatta yanzila isa ibnu maryam fa hunaka masiha ana cikin tashin hankalin masihu dajjal ana jayayya ana kai ruwa rana da shi sai annabi isa sai bayyana sai a samu masihu guda biyu a samu masihu dajjal kuma a samu masihi isa alaihi salam to menene ake ce ma almasih shi almasih shi dujal masihud dalala ne shi kuma annabi isa masihul hidaya ne shi za sunansu kowane gari an ce masihul dajjal shi wannan an ce mai masihu isa alaihissalam shi annabi isa masihi ne na shirya shi kuma dujal masihi ne na bata ya ce wa masihul dajjal summiya bil masihi li sur'ati sayrihi fil ard shi dujal an sami masih saboda gaugawar shi a saman kasa gaugawar shi yana nan ya kaji shi a can kaji shi a can kaji shi a can yanda ka san kamar rezo haka yake ka ga dai rezo na internet a ko ina kusan kawai gashin din da ke da kwai shi daga nan kawai in kai magana kawai magana ta tafi sai an shi in a ina to haka yake da irin wannan gaugawai shi yasa aka sanya wasu suna masihu ad-dajjal yace li annahu yuhayyi Allah lahu min al-asbab ma yumakkinuhu min sur'ati sayr fil ard Allah ya bashi wannan dama gaugawa a saman kasa lil adha wa lil sharri wal fitan kuma gashi da cutarwa gashi da sharri gashi da fitina yace wa summiya bid dajjal min ad-dajjal wa huwa al-kazib kuma dujjal kalma ta ad-dajjal daga ƙarya ne al-kazib makarici li'an ad-dajjal huwa al-mubalig fi ad-dajjal shi dujjal idan ka ce ad-dajjal shine wanda yayi tsanani sosai wajen ƙarya wanda ya kai matuƙa wajen yin ƙarya shi ake ce ma dujjal li'annahu kazzabun saboda makaryaci ne hatta innahu yadda'i annahu wallah kai har sai ya kai da zai rinka ce musu mabiyan nashi ce musu shi wa Allah ne wa yaftatinu an-nas bi sababihi illa man tabbatahu Allah kuma zai fitini mutane sai dai wanda Allah ya tsiratar da shi na'am yace na'am na rike insha Allah yace wa ma'ahu jannatun wa narun kuma har aljanna gare shi da wuta har aljanna gare shi dujal da wuta wa ya'malu khawariq haka yana yin abubuwa wanda suka saba ma hankali su ake ce ma khawariq yake cewa wahiya khawariq shaytaniya laysat karamat khawariq ne na shaytan ba karama bace ba yace wa inna ma hiya khawariq shaytaniya yace yujriha Allahu ala yadihi alfitna wa ibtila'i al-ibad kawai Allah ne Allah ya sa hale mushi yin haka nan kin amma ba wani waliyantaka bace yin haka nan kin sai yake cewa fa khadruhu shadidun ya da khadari sosai walidalika haddarat minhu al-anbiya annabawa duka da suka zo kowa ya ga mutanen shi ku yi hankali akwai dujal ku yi hankali dujal yana zuwa ya ce wa aktara man haddara minhu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya yawan jan hankalin al'ummar shi akan dujal shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amarana an nasta'ida min fitnati kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu akan mu ringa neman tsari daga fitnar shi fi salatina fi tashahhud al-akhir a cikin sallolinmu da muke yi a tahiyya ta ƙarshe haiku nasta'idu billahi min arba'in min azabi jahannam wa min azabi alqabr wa fitnatil mahya wal mat wa fitnatil almasih ad-dajjal zama ne mu tsari ga Allah ya tsare mu daga shiga wuta ya tsare mu daga azaba ta kabari ya tsare mu daga fitina ta rayuwa da ta mutuwa haka kuma ya tsare mu daga fitina ta masih ad-dajjal yace wa fitnatuhu hiya akbaru fitnatin tajiri ala waje al'ar fitina ta tujal ita ce mafi girman fitina da take faruwa a saman ƙasa wal iyazu billah yace hada huwa al-masihu dajjal to wannan shi ake cewa masihu dajjal yace wa bainama huwa kadhalik qad dayaqa al-muslimina wa adahum wa imtahanahum wa idha bil masih isa ibn maryam yanzilu min as-sama ana cikin wannan hali na tsanani ana cikin wannan hali na cutuwa ta masihi dajjal na fitintinin shi kawai sai ga annabi isa ya sauko ya ce fayyadulubu dajjal wa ya kuturu a lokacin annabi isa sai nemi duk inda duke da shi sai neme shi sai kashe shi wa yurihul musulmi na minku sai hutar da musulmai daga sharrin wannan wannan fitinan nan ya ce wai tawallal abu shi zai ɗauki al'amuran duka a hannun shi annabi isa kenan wa ya adilu fil ard ya adalci a saman ƙasa wa ya ksiru salim wannan kurwaƙin da kiristoci suke rikewa ya kakarya ka wa ya ƙtul kuma ya nuna musu haramcin cin naman alade ya kashe aladen ya nuna musu mushe ba a ce ya ce wala yabqa dinun illa dinar islam babu wani addini zai saura a saman ƙasa sai addinin musulunci tabdulul yahudiyya wa nasraniyya wa adiyanul kuffar wanda wa adiyanul kuffar wala yabqa illa al-islam gabaki da yahudanci nasaranci da dukkan wani addini na kafirai gabaki da zai bace lalace ba abin da zai saura sai addinin musulunci wa yahkumu bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma zai hukunci da shari'a ta annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya kunu tabi'an lahu sai kasance shi ma mabiyi ne daga cikin mabiyan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan annabi isa idan ya sabko ba da sabon da sabon sako zai zo ba a'a shi ma zai kasance kalkashin mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace hada huwa ma yakunu fi zuhuri dajjal wa min nuzul masih haka zata faru idan annabi isa ya sauko lokacin da dujjal yana duniya ya ce wa sun muye isa masihan shi kuma annabi isa an sanya mai suna masih malamai suna cewa li'annahu yamsahu dal'ahati fayabra'u bi idnillah idan ya shahi marar lafiya sai warke ko ta irin cuta sai warke to wannan shahwar da zai yi shi za a iya ce masihi baka da lafiya misali ka idan ka guda baya yi ko idanuwan ka basu yi kawai ya zo shahwa shi kenan sai ka samu sauki ka kuturce in ya shawo hannunka kawai ka yi warware hannun auka ta shanye daga ya shahi kawai kawai ta mai kizat duk jikinka inda ya lalace kawai annabi isa yana shafawa kawai shi ke da kawai to wannan almasahin daga nan ne wasu ke cewa wannan shafar da yake daga nan ne samu suna almasih ya ce wa haza min mu'jizati wannan kuma yana daga cikin mu'jiza ta annabi isa kamar da ya zo a cikin suratul ma'ida ya ce annahu yamsahu biyadihi alal am وتبرئ الأكمه والأبرص ko wa tuhyi mauta kaga duka wannan bi iznillah da izinin ubangiji yana warkar da kuturu yana warkar da makahu yana warkar da duk wannan idan rashin lafiya kai hammatacce zai ce mata shi kai laka zai dauka yayi kamar abin gumkin tsuntsu kawai ya sake shi kai tashi shi kenan tsuntsu ya tashi annabi isa ke da allah ba shi mujizozi kala-kala ya ce faizulu maratuhu bi masu hatihi ya ce alaihissalatu wasallam wadalika sun miya almasiha bi ma'ana almasa saboda haka aka sanya mai masi saboda yana shawa ga mara lafiya kuma hulki allahu ala sai ma ci gaba da cewa wal imanu bin zuli isa ibn maryam alaihissalam dole ko mu yi imani da cewa annabi isa zai sauka Allah subhanahu wata'ala ke fara yake cewa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah yace wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a az-zann yace wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allah azizan hakima وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar yake cewa wa qaulihi suna fada inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah ai mun kashe annabi isa sai Allah ya ce to ku saka shi wa ma qataluhu ba shi ba su kashe ba su kashe annabi isa wa ma salabuhu haka ba su rataye shi ba walakin shubbi halakun an masanya musu ne an masanya musu ne da wani wa innan ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin min wanda ba suka yi ikhtilafi akan shi sun shiga shakka akai ma lahum bihi min ilmin illa tibazu fa wani ilimi gare su ba sai bin san rai sai bin zato kawai wa ma qatalu yaqina Allah kuma ya ƙara tabbatarwa yace a da gaske ba su kashe shi ba su kashe annabi Isa ba barrafa Allah ilai Allah ya ɗauke kayan shi ya tafi da shi zuwa gari shi yanzu ka duba wannan ayan ma kadai Allah ce barrafa Allah ilai Allah ya ɗauke shi zuwa gari shi a nan baka ji kamshin cewa wa Allah ya ɗauke shi zuwa gare shi ina zuwa sama idan an ce maka Allah yana sama karin da gardama kamar bakaran da ƙur'ani barrafa Allah ilai Allah ya ɗauke shi zuwa gare shi hake ce wa kanan lahu azizan hakima to haka wannan shi na annabi isa yana can sama can yanzu haka yana nan da shi daga tambaye ko na annabi ne bai mutu baka ce annabi isa yanzu rufa ya kuturu sha zai sauko kuma ya kashe dujan wa ya tazawwash kuma har ya aure a nan duniya ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم كما يصلى بايا ɗaya daga cikin waɗanda shine limami daga cikin iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yamutu wa yadfinuhu almuslimun kuma ya rasu ko musulmai su za su mai sutura a magana shi anan malam li'anna Allah rafa'ahu yana sabkuwa saboda Allah ya dauke zuwa gare shi sai ce lamma aradal yahud qatluhu kisan yadda abin ya faru lokacin da yahuda suka zo suka shi annabi isa waja'u ilaihi da yubashiru qatlahu wa salbahu wa dakhalu alaihi suka zo gadangadan da niyyar cewa sun kashe annabi isa sun je sun rataye shi yace wa dakhalu alaihi rafa'ahu Allah min bayni aydihim wa hum la yashurun Allah sai dauke shi daga cikin su amma ba su ka aka ba ba su ma san ba an yi Allah dauke shi wa alqa shubhahu ala rajulin sai Allah ya dora kamar annabi Isa akan wani wata ruwaya suka ce wani wanda ya nuna musu wajen munafukin da ya nuna musu inda annabi Isa yake ku zo in gwada muku inda yake ya kamo su ya kasu yake yana cikin nan suka ce mai shiga ka hudo shi da ya shiga Allah ya dauki annabi Isa shi ya aka zuba mai kamata annabi Isa da ya wuto ya ce bayanan suka ce wa annabi sai ya ce ba kai wani ba ka ce ba ka kashe na cikin koto zo mu shi ko su kama shi ka kashe wanda ya shiga cikin wurin neman naka su a wurin annabi Isa ne to zo mu je suka je suka dauke shi suka rataye shi suka suka kashe shi suka je suka kashe annabi Isa Allah kuma ya ce musu wa ma qatalu yaqina suka kashe shi suka kashe shi bar rafa'ahu Allah ilayhi wata ruwaya kuma suke cewa wani ne daga cikin hawariyun min atba'i Isa alaihi salam daga cikin mutanen annabi Isa sahabban shi annabi Isa ke ce mishi sun zo su kashe to Allah zai dora maka kamata a kanka za su ɗauke ka a matsayin nini in kai haƙuri sakamakon ka gina aljanna shi wannan bawan Allah ya ce ya yarda ta ƙabbala haza shabha haza shibha wal qatla was salba ya amshi a kashe shi ya amshi a rataye shi ya amshi a dora kamar annabi isa a kan shi wannan ba Allah kinan kaga ruwa yake akwai guda biyu Allahu alam wadda dai ta wadda ta abin nan abin da ya haka yau annabi isa ba shi bane sai kashe wani ne aka masanya musu amma magana da ya ce wai ta zawwashi cewa yana yin aure to wannan magana ita ce bata inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata inganta ba cewa annabi isa zai zo nan duniya kuma har ya aure eh bai tabbata ba amma yana sallah tabbas zai sallah bayan limamin da ya isko daga cikin limamai na al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wanda zai isko shine mahdi al-mahdi na karshe shine zai isko sunan shi kuma muhammad bin abdullah sunan mahdi kenan muhammad bin abdullah ismuhu ka ismin rasul sallallahu alaihi wasallam wa ismu abihi ka ismi abin rasul sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa min baiti al-hasan bin ali yana daga cikin kuma iyalan hasan bin ali yace al-hikma yace hikima anan yace Allahu alam anna al-hasan lamma tanazala an al-khilafa li muawiya min ajli haqqin dima'i al-muslimin akramahu Allah fa ja'ala al-mahdi min zuriyati wasu ke cewa abin da yasa mahdi ya kasance daga zuriya ta hasan saboda ya dangana ya sauka daga shugabanci ya bar ma mu'awiya to Allah ya sakanta mai dalilin wannan abin da ya na kokari saboda zubda jinin musulmai dalilin wannan abin saboda zubda jinin su yace shi ya dangana da shugabanci rigima ce ake Ali bin Abi Talib da Muawiya Muawiya a can bangaren Dimash shi kuma Ali bin Abi Talib a bangaren su Madina da sauransu yana shugabanci ana shi wancan ya ce shugaba ne aka gama aka yi ta yaƙi yaƙi ha'adu bin abi ɗalib ya rasu shi ma mu'awiyar ya rasu yin suka alhassan yana sama mu'awiyar lokacin nan da rashi alhassan yana alhassan ya hau shugabancin ana ta yaƙi yaƙin wannan sai ce wai rigin mai ce ce ake ba shugabanci ba ce ni na dangana na bar mashi shine shugaban a fasa yaƙin shi kenan aka fasa alhassan bin ali bin abi ɗalib dan uwan na Hussein to dalilin wannan kokarin da yi aka tsaye yaki aka fasa zubda jinin musulmai shine malamai suke cewa takanyu wannan ya kasance shine Allah sai ya karrama shi ya sanya mahadi na karshe ya fito daga cikin zuriyar shi Allahu alam Allah ta iya san gaskiya abin da ya san haka to yana ga anan zamu dan dakata sai mu dan yi bayani kadan akan abin da shi azumi duba da takan yi ji ba a tashi da shi insha Allah ta'ala mazala sallallahu alaihi wasallam idan azumi ya tunkaro yana addu'a sai ka je na ce Allahumma ballighna ramadan Allahumma ballighna Ramadan haka zaka ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ya Allah ka isar da mu watan Ramadan ‘yan uwa azumi na watan Ramadan wajibi farilla rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci yin shi wajibi ne akan kowane musulmi fardu ainihin wani in yayi ba zai sarki ma wani ba inda kana cikin ƙoshin lahiya to wajibi ne kai azumi kuma za ka yi azumin nan a cikin daɗin rai kada ka ɗauki azumi a matsayin wani matsi kada ka ɗauke shi a matsayin wahala ka ɗauke shi a matsayin watan albarka ka ɗauke shi a matsayin sofilin ko kuma ce sabili wanda zai wanke kai mai da tatas ta hanyar wuta ka shekara ana ta gwagwarmaya da kai to ga wani wata ya zo ayyaman ma'adudat yan kwanaki ne ke ku yan kaɗan kamar kifta da ido zaga ya zo ya wuce nan da wata uku wa muka ringa ce azumin saura wata saura wata biyu saura wata guda yanzu ga shi nan jibi za ta shi insha Allah to haka daga an hwara ya kaji an ce rana ta yi haka nan kaji an ce gomin ƙarshe ya zo to lokaci ne ɗan kaɗan ko mai tarin albarka mai tarin falala mai tarin daraja ka ɗauke shi wani abu ne wanda fadala ce allah ya maka ka samu kanka a ciki akwai da yawa wanda ka sani an yi azumi da su ba yanzu ba su ba su samu ba damar riskar wannan wata mai albarka shin kai wani kokari ne ka yasa aka barka wani wayo ne ka yasa aka barka a duniyan nan aka ɗauke wasu kai ka samu watan nan na azumi bakka da shi kuma ba kai ba wannan wayan bakka da shi ba abin da ka kaddamar baka da shi kenan wata baiwa ce da fadala ta Allah subhanahu wata'ala ya mana in Allah yarda zai gwada mana cewa za a yi wannan wata da mu to sai mu farin ciki mu ringa jin daɗi da zawo shi kan mu damu da zahi wannan rudin na shida da yawa suna da cikin tsananin zahin kullum ya yi azumin nan rila ko aka wani yana yi ma ba san bai na yi don haka ibada ce zami kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana man sama ramadana sai ce imanan wa ihtisaban wanda watan wanda azanci watan ramadan yana mai imani da Allah da yake a yana mai imani da cewa wajibi yana da mai imani da cewa fadala ce yana da mai imani da cewa zai samu lada wahtisaban yana mai neman lada idan kai ka ce kawai bar dan yin huta ne bakka cikin wanda za su samu wannan fadalar ta azumi in dai dan kai ka huta ka yi shi kana gurin cewa za ka samu lada shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya da'una na ragaban wa rahaba suna roƙonmu suna masu hata suna masu tsoro duk wanda ya azumi Allah na ƙara nisantar da shi da shiga gidan wuta jihannama da tsawon shekaru daraja ke da kwai da fadala saba'u na khalifar ko? saba'u na khalifar fadala ke da kwai sosai shi sa masu salari salam idan tun sha'aban yake fara cewa allahumma balligna ramadan allahumma barik lana fi rajab allahumma barik lana fi sha'aban wa balligna ramadan saboda fadalar shi da darajar shi da abin da ke da kwai na abubuwan da latu addu wa latusa irin darajar da ke da kwai a wannan wata a wannan wata ya tabbata cewa za a kulle shigannu za a buɗe kowahin gidan aljan to idan ka samu kanka kana aikata wasu abubuwa marasa kyau a wannan wata alhali kuma an gaya maka an kulle shedanu ko kuma ka ji labarin an ce wani yana aikata kaza sai ka ce ba an kulle shedanu ba ya shedanu suke sa ke aikata kaza to yana ƙarƙashin ayanan take cewa minar jinnati wan nas ka san fasar minar jinnati wan nas da Allah ya ba da labari yake cewa ƙul a otu birabbin nas ka ce ina neman tsari daga ubangijin mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas abin bauta mutane mi zai tsare ka min sharri wasu wasu nas daga sharri mai wasu wasu mai koyewa allabi yi wasu su fi su turin nas yi su wasu a cikin zukatan mutane min aljinnati wan nas wannan mai wasu wasu daga cikin aljannu kuma daga cikin mutane kenan akwai shaɗannin mutane akwai shaɗannin aljannu kenan idan kai baka fasa sabo ba idan baka fasa bin abubuwan da shaidan aka san yana sa mutum suna yi to a wannan wata an kubule shaidan idan ka aikata kai ne shaidan din a kagoto a cikin minar jinnati wannan sai ka kiyaye so ake watan ramadan ya zama makaranta a gare ka so ake watan ramadan ya koya maka abubuwan da da ba ka yi so ake watan ramadan ya koya maka haƙuri yadda ka zuri ka ci ka sha da abin da aka ce ma kakai kaki wannan haƙurin da kai akan abin da kake so to so ne ake a koya maka akan rayuwar kama ta duniya idan ga abu nan ka dangada kana so ka yi shi aka ce ma haramun mai kakai ya kasance wannan azumin ya koya maka haƙuri da kin yin wannan abu so ake kasance tarbiyya ce da kai samu a ƙarƙashin shi wannan azumi akwai zantuttuka na banza kalle-kalle na banza hirarraki na banza yi da mutane annamimanci ƙarya da sauransu zage-zage duka wannan mai azumi ba a samun shi yana aikata su duk wanda yake aikata irin wannan abubuwan ba ruwan mutane da azuminka ko kuma in ce ba ruwan Allah da azumin ka duk da aka samu azumin shi bai hana shi zage zage bai hana shi da mutane ba bai hana shi annabi manki ba an kawo fada ma ta rana wadda ko ba abin da ake illa hirarrakin da zage zagen da abubuwa to kuwa da kanka da irin wannan farar da kin da suke lalata azumi azumi in ka ga biyar ba nemo nuri ko wurci kai ya ilahiya da ka je ka zamna kai da mutane azumin ke lalace ko ka rinka zage-zage ko ka rinka kalle-kalle na baki da basa surtu wanda shi kuma daga azumi ya zo sai nemi diskidir sai ya a cika mai shi da seri lokacin kallo ya yi in ana lakwal in ma ba a zuwa kawai zauwa za in aka danna da dare sai asuba daga an yi saura in an yi sa an yi sallato in aka yadda kai shi kenan sai a zama za a tashi in an tashi har lokaci gaba za a ta kallo ba a fitowa daga gida sai can ba da asar ya sai babu karatun qur'ani babu askar babu babu babu kawai an tsaya a kalle-kalle na banza wanda kuma akwai abubuwa na haramu a ciki to watan azumi kiyayewa ake lallabawa ake kamar kana rike da bitar haka za ka ringa bibiyar wannan azumin naka kakka yarda wani abu ya lalata maka shi ko kallo ko hira ko kuma wasu azantuttuka na bagiyar ba sa ba sai a kiyaye da kyau mu kiyaye baki daya saboda dukan rayuwa muke tare da al'ummar da in ma kai ba kai ba wani yayi in kai ba ka nema ba wani shi zai nema ku ko isko ka inda kake ku yi ko ka je wurin a shiga yi kenan daga ka gani an wara to ka kiyaye azumin ka tashi daga wajen wannan shine zaman lafiya daga ciki abubuwan da suka shahi azumi akwai abin da ya shahi yawan karatun alkur'ani mai girma alkur'ani mai girma yana da alaƙa mai ƙarfi da watan ramadan da kakalli ayan mara da sabko shaharu ramadanan ladi sai ce an zai lafiyar ƙura ina an zallawa fi lailatul qadr daga ka duba wannan ayoyin zai ga akwai alaƙa mai ƙari tsakanin alƙur'ani mai girma da wata ramadan to ka a barka a baya komin gwargwadon yadda ka iya ka yi ƙoƙari ka ringa karantawa duk harafi ne kana da lada goma azumin ka yi cika da irin wannan lada azumin ka yi cika da istighfar azumin ka yi cika da la ilaha illallah azumin ka yi cika da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azumin ka yi cika da azkar subhanallahi bihamdi arda khalqi wa rida nafsi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar ka cika azumin ka da irin wannan abubuwa karatun qur'ani azkar salatin manzo sallallahu alaihi wasallam astaghfir istighfar tatta ka bari azumin ka ta yi a makan wanda ita ce albarkar ta wata ramadan abinda za ka iya yi na biyayya ga iyaye a yi abinda za ka iya na kidanta ma yan uwa a yi sada zumunta a yi da abin da ya kamata na alkhairi yi kokari ko ma me ka zubda makamma yanzu watan albarka ake nema alkhairi ake nema wata ne na amsa addu'a duk lokacin da kake azumi wannan wunin da kake yi a cikin lokacin amsa addu'a kake a wannan wani in ka zo shan ruwa lokacin amsa addu'a cikin dare lokacin amsa addu'a lokacin sahur lokacin amsa addu'a bukatu bisa ƙarin wannan adam suna nan kaya guda inda za a ba mutum ka yi a ce rubuta bukatun shi tura sabbar shi mafatta isa cika za a yi nata a nemo ta a ƙara to lokacin waɗin komi ne duk bukatun ka kuɗi ma Allah nemo nuri ka laɓe kai ta gaya mashi kada ka bari kowa ji tsakaninka ne da ubangijinka sirrin inka ne wannan tsakaninku ne gaba Allah kaza da kaza nake so kuma ka yi kwawa Allah na son bawa mai kwawa wajen addu'a ba saman da kawai daga yayi suke so biyu kamar irin na kaje neman mutum ya ce ma ina zuwa ka sake zuwa ina zuwa ya ce kai na gashi ke ne na waye waye ka tafi to ba haka ba shi wannan dan adam shi kuma Allah subhanahu wataala na son bawan shi mai naci mai kwawa wanda zai nuna ta gaske ke nasu duk lokacin da ka samu dama yin addu'a wanda bukatun za ka sasa a ciki duk lokacin da samu dama sasu walla a hankali a hankali zai gani abubuwa sun dahi abubuwa sun warware allah ya amsa ba a gajiya ba a ciya na yi na ba amsa ba ba a hudun haka to lokacin ka hudu komi ne ka daki ka gaya ma allah bukatun ka duka allah biya maka sahur albarka ce da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasahhur fa inna fi suhuri baraka a ringa yin sahur a sahur ya ce akwai albarka kada ka ce kai ba rike ce kai ba ya kayi sahur ba a ringa yin sahur ko mun kaɗan yin abin da za ka ci albarka ke da kai in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ringa yi ko da bino ɗabi ne ci ko madara ce ka kaɗa ka sha ko ruwa ka sha duka ke kasance dai ka tashi tashi na musamman don kai sahur haka ake so kuma kada ka yi shi tsakar dare a ka yi shi gak da lokacin da alfijir zai keto yanzu salasalam ya yana cewa ana buƙatar sauri ya kasance an jinkirta shi shi kuma buɗe baki an gaggauta shi buɗe baki kuma lokacin da aka ce rana ta waɗa kawai kai tsaye fara abin nan kada ka bari ya duhu ya yi to kahin nan mu yi magana akan ganin wata tuma ya ake ganin wata addinin musulunci kawai idan aka ce maka an ga wata idan aka ce maka an ga wata daga majiya lasiya ma majiya ta hukuma to kai magana ta tsari ba a sa ka ba sai ka san waye gani ba a sa ka ba sai ka yi wane ne ko ka gani da idan ka duka ba a sa ka ba mazo sallallahu alaihi ta yi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ta yi ku gani e ku ɗauki azumi da ganin wata kuma ku ajiye da ganin shi bai ce ba sai ka gani saboda makaho ya zai to ya azumi idan aka ce sai ya gani mazo salasar ta yi kawo in an ga wata kawo kuma haka ya tabbata akari so da yawa suna mazo salasar wani lokaci suna cikin azumi wani zo daga kauye ce mun je wa mun ga wata mazo salasar ce shi kenan kawai zuwa ya ba su labarai ce jiya mun ga wata a garinmu suna da su cika talatin shi zo ce sun gauta ce a ashi cikin an gauta kawai magana ta kare kenan ba wai sai mun ce mun gani ba kullum in aka yi rigima wannan wanda ya ce ban yarda ba kullum kuma ya ke shi kullum baka gajiya to kullum kai an ce ma an gauta kai ka ce baka yarda ba ka azumi kawai hewa shi gani sai hoto gashi na halli shi kowa na gani har yara kanana sun ga gashi ai ka ji kunya abubakar in ko kuma lokacin na ganin wata na ajiya ya yi kawai ya fito gashi na a hili abin kunya maka kai kawun ka na azumi ga wata ya bayyana kenan kawai ka ajiye hankalinka ba ka tashi hankali ba ne addini manzo sallallahu ya sauwaki ya ce kawai an gani a dauka da kaji gwamnati ta hudu ta ce an ga wata ko doki ta ce an gani a ajiye kawai ajiye in akwai kuskure ma akan wanda ya ce ka dauka in akwai kuskure ma akan wanda ya ce ka ajiye ka huta ka tada hankalinka ba ka tashi hankali ba ne addini na sai kuma abin da ya shahi tarawih iya daga cikin abin da azumi ke koya mana irin wannan ibadodin wani wani ibadun da muke yi a cikin azumi kiyamun lai karatun ƙur'ani da sauransu koya mana ake yi saboda bayan azumin mu ci gaba da yi mun yi wata guda muna abu ya kamata a ce mun saba kawai azumi yana hutiya ya kasance kawai abin ya shiga jikinmu mun dora daga inda aka tsaya ya kasance kawai daga lokacin kyamuleli ya ka dan tashi ko raka a biyar kai ka koma akwai albarka sosai akwai daraja a kan wani kasance mun saba yanayin haka ne mun koya dalilin azumi mun koya karatun qur'ani mun koyi yawan aska mun koyi yawan istighfari mun koyi rishin yi da mutane mun koyi rishin zage-zage mun koyi rishin kaza rishin duk abin da aka ana abin da baka yi azumi ya kasance bayan azumi ka wasa yi azumi ya koya maka baka yi ka wasa haka ake so mu yi kokari azumin wannan mu tarbe shi mu dauke shi a matsayin wani abu na musamman wanda zai koya mana rayuwa ta musamman wadda ta kusantar da mu zuwa ga Allah saboda in ana azumi kana ji a jikinka cewa kana cikin wani yanayi na kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kana jin ka cikin wani yanayi daban da yanayin da kake ciki a yanzu wani yanayi na cewa kawai a kowane abu da kake yi special wanda tsakanin ka nobi saboda shi azumi ibada ce wadda gaibiya gaibiya ce ibada ce ta gaibu kuma ta yi ga dama ya shiga kuri ɗaki sha ruwa ba wanda ya sanya shi wani ya shiga ɗaki ya dawo komi da abin da ke so ya ci ba wanda ya san yayi sai malacin da yake ganin shi amma ba kayi ba kana tsoron Allah shi ya ce kai kana tsoron shi kuma za ka rike za ka yi abin da ya ce kai ka ga mine ne wannan kana nuna ma Allah cewa lalle kana jin tsoron nashi da gaske tun da ya ce ma ka yi azumi kayi ka kame bakinka ka kame ya ce ma kakkaci kakici kakkasha kakisha kuma ka ɓoyewa ka yi wannan na cewa daidai kana tsoron Allah to wannan yanayin da kake ciki na tsoron na Allah da kake yi ka ki ɓoyewa ka aikata wannan abin da ya hana wani yanayi ne na musamman wanda kawai tsakaninka da ubangijin ka ne ka shiga cikin wata halwa haka ta musamman kana ibada ga Allah subhanahu wataala to wannan ibada kada ka bar ta dai a banza kada ka yarda na abin taba ma ita kada ka bar ta lalace sallah a lokaci kada ka kwana kana kiyamule da kakin sallah asuba a cikin jama'a aikin banza ne zaka aikin banza ne zaka manzo sallallahu alaihi yake cewa duk wanda ya sallah asuba a cikin jama'a kamar ya raye dare duka ne na kiyamule ne duk wanda ya sallah isha'i a cikin jama'a kamar ya raye rabin dare ne na kiyamule ne to yayi ka zo kai da dare kai ta sallah kai ta sallah kawai lokacin asuba ya kusa kawai ka kwanta ya kashe ka barci can yi wajen kare goma ya ka tashi kuma ka ce lokacin zaka yi sallah asuba yi mi aka yi Allah subhanahu wataala ba abin da ya so kama abin da ya fallanta maka aka yi faɗa a cikin hadisi kudisi ba abin da ya so in ba abin da ya fallanta maka kan yi wasa da sallah asuba kan yi wasa dukkan salloli a lokaci mai da hankali kawai ibada muke tunda Allah bai kadarci ba za mu ziyarci ɗakunan shi baitul lahil haram da baitul masjidul madani da sauransu wurare na musamman wanda la ta shaddur rihal game da musulun sallallahu alaihi fada to ya kasance mu anan mun armu masallatai yanda muke yin sallah ciki ko mun ma komi in dai ko muna masallaci in karatu za a yi muna yi in ibada za a yi muna yi in karatun qur'ani za a yi muna yi mun ce dai gaskiya wannan mu bai da matsala kuma kada wani abu ya ruɗe mu mu ce ai wunin ne kaɗai ramadan in an sha ruwa shi kenan an balle kana cikin watan ramadan yanzu kai tsoron Allah in an sha ruwa ma yi da mutanen haramun in an sha ruwa ma ƙarya haramun ce in an sha ruwa ma an namimantin haramun kalle-kallen da banza haramun ne in an sha ruwan ma kenan don kada ka kawo wata wani majalisi na musamman na ciccira mutane ka ce an sha ruwa a wallah har yanzu kana cikar da mutane kana cikar da mutane kenan sai a kiyaye wajen buɗe baki a ringa gaggauta don buɗe baki kuma a ringa addu'a a ringa addu'a mazu sarasalin ya tabbatar ana amsa addu'a a wannan lokaci lokacin buɗe baki bayan haka nan mu komo magana mu akan a tarawi mu yi ƙoƙari mu ringa halarta kuma mu yi haƙurin daurewa a yi da mu a ƙari a yamin mu a tutatun ɗan lokaci da ɗan kaɗan wanda sai mai rabu sai mai tsawon rai zai sake gani irin shi wallahi inda za mu ga waɗanda suke lahira kullum nadama suke da wani ɗan minti biyu da suka bari ya ta yi a banza ba sai ake alheri ba a cikin shi kullum nadama suke kan wani minti ɗaya da ya tafi ba kai magana ta alheri ba a cikin shi baka ce subhanallah baka ce alhamdulillah baka ce la ilaha illallah kenan kaga kan mi wasa da irin wannan dama da mu Allah ba mu Allah sa muna cikin koshin lahiya abu ya iske mu to hemi kokari mu ci amana shi Allah karba ayyukan da zamu baki daya kuma ya karbi ibadar da zamu baki daya a kama jiki kuma a tarbe shi da hannu bibi a ringa murna a ringa jin daɗi wallahi kada ka ji dar a ranka na cewa ishirwa zari waye duk wannan ba kun bane Allah ba kun bane a cikin tauba yake cewa farihal mukhallafuna bi maq'adihi khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har yace qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahu falyadhaku qalilan yace wal yabku kaseeran jazaan bima kanu yaksubu a lokacin nan wa wai yaki ne za a tafi lokacin zai sai farihar mukhallafu na bi makadi wai wa'inda ba su wajen yakin bai suke jin daɗi saboda ba su yi ba saboda mai zafi ake a lokacin nan khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu suka kisa su jihadi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah da dukiyarsu da rayukan saboda Allah sai suke ce ma ɗan uwa musulmi wa qalu la tanfiru fil har suke cewa kada ku yarda ku ta cikin wannan zafi sai Allah ba da amsa a kan bacin mummunai ya ce ka gaya musu kulnaru jahannama a shaddu harran laukanu ya fahu wutar jahannama ta yi zahi a kan wannan zahi inda ce kuna da hankali kai Allah ya ƙara cewa falye da haku ƙalilan wallahi ku yi dariya kaɗan walyaba ku kasiran amma ku kuka da yawa wallahi ku kuka kenan kaga wani zahi wani wane ne a wannan jaje ne na wanda bai san Allah ba jaje ne na wanda bai san mi zai ba jaje ne na wanda bai san mi aka tana gane ba ka rike guda daya daga cikin fadalar azumi da Allah ya ce fa innahu li wa ana ajzi bi wannan fadalar kawai rike ta Allah ya ce kowace ibada akwai sakamakon ta da aka ajiye mata malakai suna rubutawa amma shi na azumi ce aka guda kata wannan na wani kuma ni zan sakanta da kaina sallama shi ni ne zan yi da kaina yau ko wani ya ce ma yana kaso ya bada ya bada ya bada sai aka ce wani aika ce a shi sallama shi ta musamman ce bari na game da shi ai kun san ba abin da aka baku wani zaɓa shi na shi na musamman to Allah haka yi ma azumi ba ta fa innahu li wa ana ajzibi ni zan yi saka yi shi kenan kawai ka ɗauka cewa ibada ce kake yi kuma neman aljanna kake yi ka ringa tana wannan kullum ka ga dai labarin da muka bayar na aljanna zama ka kusa abu ya ji kaɗan imamu shafi yake cewa amin madamin umri na fi gaflatin fatanabbahu fal'umri zilli sihabu yake ta shekaru sun tafi tahiya suke yi kwanaki tahiya suke yi muna cikin gafala sai ke cewa fatanabbahu fal'umr zillu sihab ku yi hankali ba ku ajiye hankalinku shekaru da kuke gani ba yadda ka san inuwar gajimare haka take gajimare in yi inuwa ba yan mintuna ba ne ya take shi daga kagar lullum haka daga an jima gani kuma an buɗe to kama haka ne shekaru suke tahiya suke kamar kimta da ita sai ke cewa wata hayyau litasbiru mashakkata ya ce fa'uzuri mansabaru bigai da hisabi ya ce don haka ku yi ƙoƙari ku yi haƙuri a kan wani ‘yan wahala da za ku sha sai ke cewa kai ladan masu haƙuri ba bai da hisabi bai da adalci sai ke cewa allahu ya ji sa'imina li annahu allah subhanahu wata'ala shi yake sakanta ma masu azumi saboda min ajilihi ya ce sakhir bi kulli si'abi saboda saboda allah subhanahu wata'ala ne suka bar dukkan wani abin da suke so suka tunkari dukkan wani abu mai wahala sai ce kuma ka tsaurara da kyau la yadkhulur rayyana illa sa'imun la yadkhulur rayyana illa sa'im la yadkhulur rayyana illa sa'im kana jin kamshin amsa wannan ko babu wani shiga rayyan ai mun san rayyan ko wata aljanna ce ta musamman wadda aka wa masu azumi tanaji Allah sanya mu a cikin ta abu da muka wada daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah